السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد نعم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha uku ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin da uku ga watan biyu dubu biyu da ishirin da hudu a sati da ya gabata muna cikin sa'ad muna cikin sota sa'ad aya ta shidda muka tsaya kin yau insha Allah za mu tashi aya ta bakwai ta suratu safi insha Allah kayan nan akwai yan tambayoyi ta farko yana bayanin cewa wani malami daga cikin ko malaman suna yake cewa ya ambaci hujja ta shan rubutu cewa da ruwaya ta ibn abbas wadda ta kawo shan rubutun an wa kullum muna bayanin allah da shi da mu gaba daya abinda aka ce addini iya tabbatuwa iya tabbatuwa da ƙur'ani da suna ingantatta daban da ya zo a ƙur'ani ko suna ingantatta ba ka da wata dama illa ka bi ka yi imani ka aiki da shi matsala yan wata shan rubutu wani abu ne ba sabo ba malamai aka saka musu alkhairi zai sun yi bayani wanda abin da yake biyowa baya akwai wasu malamai na sunan ne to abu ya tafiya ta yi tafiya suna da kasan akwai kullum wani irin hikimar da yake tadawa da sunan hikima duk da a karan kanshi ya san abin nan ba gaskiya ba ne hakika ofon ya san ba gaskiya ba amma sassawa bangaren da'awa ne ko jama'a su karkato da sauransu amma wai ba madogara ba ce kama misali lajina da'ima ta saudiya sun yi magana ko zama na musamman kan wannan mas'ala da aka musu na mas'alar sharubu eh sun yi bayanin an samu su ba annaba ba ba manzan Allah ba cewa wasu cikin magabata suna ga ana iya yi amma bisa gaskiyar magana hanya wata ke karewa mutum imanin shi abinda ya zo a ƙur'ani da suna ingantatta wajen al'amarin biyan bukata ko neman kariya shine addu'a duk lokacin mutum bar addu'a to ya hau wata markaba wani jirgi mai nutsar da shi tabbas saboda menene idan gabar ƙur'ani da sunna maganganu kowa ya ba da malamin ban ba masu bane ba yana da kuskure kuma abin da malamai ta magabata saddu da zari'a saddu zari'a abu zai zama to ma halaka ne abin da yake halaka ne ma amma zai kai da aikata haram mai matsayin absoluti ba ce ba abin wajibi ne ba jami'in ana iya yi amma zai kai ga haram ya ce haramu ne yan wadun wanda ke na kasashenmu na afirka ta yamma ta ce tun daga senegal zuwa sudan dan ba magana nigeria ko niger duka wani wurin kowa ta ce rubutun sha an sa abin da ke hanya ce ta surkulle ba malamin da yake rubutun sha da ƙur'ani kaɗai gangariya ko wani abin da yake ko ba sa koyi ba an buɗe mun jaye an ka sunan jibrilu ko aka kai yayidu ko dan da yayidu wani suna daga cikin suna ruwa ne ma za a gama a gama kaza irin aikin dai bokaye ko wani bokanci suke da wannan hanya naka da abin da zai kawo kenan ko da abu jaizi da zai kawo shiga na ta haramu ne dan za ka kai mutane cikin halaka duk mai cewa halaka ne mai zaka mutane ai har sun komo yan bida masu yi kuma ni goda sun je wata sun dawo duka ma har ma za su dawo haka suke cewa kaga sun samu dogara ta halitta ballan da suke ta tsubu bayan haka ruwa ya ji kasai ibn abbas mutum ba cikin hadisi hadisin bai bada inganci kun ba shi inganci bisa kawo sauran abin da ke cikin hadisin yan wasu kawo abin da yake wata ibn abbas da yake ce a rubuta wannan sura ta yake har ma wa magana wai mace za ta shakira nakuda kuma ta wanke farjinta haka ke da ajiyar wayewa ta sha ta wanke farji amma don san kai ya ɓoye wata magana ya su kakun ya ce a sha da nakuda da sun ka sanar san mutane ba su amince ba amma don san zuciya da neman kare wani abu daban ya su kakun ibn abbas ta ce kaza na ɗaya ba magana inganci dan tabbas ba magana inganci ko daya da inganta ba tabbas bayan rashin inganci ga abin da yake cikin ruwaya cewa akwai ta sha ta wanke farjinta kuma kwa san mai nakoda da zubdo jini ko Allah shi Allah kiyaye shi da gaske mutum mai neman tsira da imanin shi ya wadatu da addu'a wanda addu'a ita ce tun annabi nuhu ka annabi annabi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma addu'a yan uwa hatta da kahure masu hankali addu'a su haka kahure masu hankali addu'a su tun daga nuhu duk kahure da ka ka ta qur'ani su kan su addu'a su ke ta bashi e ko ba addu'a su ta magani Allah Allah shi da mu sai wannan ke cewa da an yanka dabba ya aka samu diya a cikin dabba wannan akwai ruwa ta inganta na zai cewa sakatu da jini sakatu ummi ruwa ta tabbata kan haka nan yankan dabba yankan dan ciki ne idan ka yanka dabba ka samu da ya gama hadisi a ciki kun ga cika hanka halaka ne in dai an yanka uwar aka samu da a ciki shi mai rai kuma halitta ta gamu zai ci za ta shi kuma na kona mana mai daɗi ma daɗi gare shi sai shi kuma wanda yake cewa ɗalibi ne a jami'a ya ga wata yana so kuma sun yi magana aure uwa suka ce a'a to shi kuma an ce ya azumi yana suna ta zo a yi azumi a yi azumi shi ne ke rage sha'awa ta shi kuma yana da irisar suka ce a sama ta ta tulbi ya ce in yi azumi rana in ta yi sai yin wata kama shi kina azumin ma bai yawa to a takaice me kake so dangaya maka shawara ta wani sai a fi fallaci ka kame kanka ya kuri ka yi haƙuri har Allah wadata ka Allah haka Allah ce ka kame kai ka yi haƙuri Allah wadata ka kai tsoron Allah kuma ka rage buri ba yawan ba ka rage buri shi da shawara Allah ma su billah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق kafin mun tasati da ya gabata mun kawo bayanin yadda ƙurashawa ko latijawan ƙurashawa shugabannin gari sun zo sun yi jage wajen abu talib akan cewa ɗan ɗan uwan shi da yake karewa muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam abin da yake ya kame bakin shi ya hana shi irin abin da awa da yake ta ɓata addinin su na kira zuwa ga tauhidi ya fasa wannan abu abu talib ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam ne zo ga jama'a shi sun zo da abin da suke nema bayan sun gabatar da manhajsu ya ce musu cewa zan gaya muku kalma guda wadda wannan kalma kuka yi ta za ta wadatar da ku ta ba ku rabota duniyar lahira wani cewa wannan kalma kuka yi ta za ku samu shugabancin dukkan duniya duka laraba duka duniya gaba da kowa dole duk sa abuja suka ce ba kalma ɗaya ba gaya mana kalma goma ma za ne su ji suka yana abu ne daban sai ce musu ƙudu la ilaha illallah ku yi kalma ta la ilaha illallah mana kada ta Allah da ibada to wannan kalma su an ci a wancan zamani duk da zaman cikin jahiliya amma sun fahimci ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah aka waɗe ta ba a dogara da kowa ba a rantsuwa da kowa ba a nan wajen kowa ko ni Allah kun sun fahimci wannan sun suka yi ta sun kin alƙawari kenan sun bar dukkan abin bauta banda Allah su kuma bisu inkari da cewa akwai Allah bisu inkarin Allah mahallicin kowa da komi bisu inkarin Allah ke tahiyar da komi abinda ku su matsalarsu hanyoyi na biyan bukata matsaloli kaza in ta zo ga na kaza ga na kariya ga na neman arziki ga na kaza neman lahiya wayannan hanyoyi na ila aliya suna aliya kowa da irin nashi da irin na gidansu suka yi ganin da sai wani kalma ke ne yanzu sun zubi da duk wannan abin gaba daya kurin Allah kaɗai an ce kaga da yawa a yau suna musulunci haka aka aye su amma ba su fahimci wannan fahimta da ƙwarishawa suka kalmar shahada ba sun fahimce ta amma suka ƙi waɗa don sun san ma'anar wanda yau kai ka wani sai ka sami kana kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah kana sallah kana azumi amma bai hana ka kira aljani bai hana ka yi zuwa ta kwaran kwatsa ko da arayu ko da baki ko da wannan dare bai hana ka ka nemi tsari a wajen wani abu daban ba Allah ba ka ga mutum musulmi ne a jikin shi akwai ibugu akwai kaudabara akwai shashatau akwai ta wani jini akwai ta mulki akwai ta arziki akwai ta sa'a duk wannan a jikin shi za ka samu duk a jikin shi kadai kaga wannan ɗaya in yi bane a gida akwai matsala ba ɗaya in yi mance ta a gida akwai matsala ɗaya in yi mance ta bula guri mance ta kaza abu da a gida ya gaban shafa ka gama idan Allah ne ka kama akwai wanda babu Allah ana mance Allah gida ka gani shi ne yawan abu na hili da haka da su halka kurin wanda ya ce la ilaha illallah to bai nema wajen kowa sai Allah shi ke badawa shi ke hanawa shi ke karewa komi Allah shi ne kalmar la ilaha illallah kenan da suka yi da yawan nan kace a aja'ala al-alihata ilahan wahida ya Muhammad kina nema kake a mai da ilaha ɗaya inna haza la shi'un da ka ka zo da abin mamaki wannan shine matsalar su to shine ne suke cewa bayan dai sun tashi an ce ku take mana mu tashi mu wata kama da wani mushu wasu bi wala ya tuku aka ce yanzu ku tashi kenan aka tashi aka kade kura kuma yanzu an watsi ku ci gaba da hakurin bautar da kuka saba yi aka ga ya mabiya a ci gaba da hakuri a kyale shi wannan wata manuha ce daban gare shi shi ne suke cewa ma sami'ina bi hada fil millati akhira wannan magana ta Muhammad da yake hoda ilaha daya san ba mu taba jin wannan magana ba na me millati akhira addinin karshe ma da yake shi annabi ne Allah manzon Allah ne Allah ya koshi hada littafi to ai a rintarin ma ai ba mu ji ba ce ɗaya ne sai suke musalsu salata ga Allah ga Maryam ga danta haka ce ba sanita sanita bugun sanita ya ce da Allah da Allah da Maryam da shi Isa an wani abu mamaki san kowa san gaskiya dai kun a fata da shi hatta kirista ba suke ta magana abu ba sai sanita uku ki Allah ta ce a ai uku abu ɗaya ne har suke ta uku wai ko amma ɗaya ne sai ka zo me suke ce har sai ya ba ka misali yanzu rana a ta rana ko ba ta ne mace ba a ta rana ba ta haske ba ta zahiri wanda kasko rana ita aka da wani da ake rana wa amma da wani da wani shi wake da aka ce Allah da Maryam Isa wani da abu guda ne baiwa kama a zaman uku zama daya baiwa baiwa rana haskenta ne kuma zahinta ne na da ne ba san da ta ne ba da mamari na da ne da zahinta ne haskenta ne ba abu kuma ne ba guda ne rana ce ne yan uwa ta kace wannan shine suka ce a ma sami'na bi hada filimin da ba mu taɓa jin wannan magana ba a addinin ƙarshe ma ke nasaranci cewa ilaha ɗaya ne su ma suna cewa uku kace ɗaya da haka in hada illa ikhtilaf wannan magana ta ka muhammad kullun kirkiran ƙarya ke kai kadan na ma subhanallah haka ce kullun kirkira ta kika ba wata hujja kanta hakkin sun kore maganar ilaha babu a ce ilaha ɗaya ne ana iya aliha na ga muku su musu inkarin allahu a kusa magana allahu su ilaha ilaha suke da matsala ana iya ana iya daban-daban amma Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne bisu ma da Allah ɗaya ne haka ke a wajen gudan su san Allah da saru haka har mushrikai da suke akwai Allah amma wannan kuma ga wai tsani ne intermediate ne hanya ce ta samun kusantar Allah amma sun san da Allah Allah kun Allah yake wannan abun to shi kai musulmi ya kace la ilaha illallah kai zama musulmi a wajenka duk wani abu dole abun bauta shine ilaha Allah ilaha daban Allah daban sai ga kullum ga ce Allah kun Allah yake Allah shi ko Allah yake ko da turanci ko da ingilishi ko da larabci ko Allah Allah yake amma abin bauta shine gol shine joba shine irkoi shine kaza daga san dai ya fita yi eh duk shine amma dai aka ce Allah ko Allah yake da kai irkoi gol joba wane ne duk wannan ilahi ne to kai kace baka da wani irkoi babu wani joba ya Allah kun shine ka babu wani ilahi sai Allah Allah kun shine to shine suka ce a unzila alaihi dhikru أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب
a unzila alaihi zikiru min bayanina shi yanzu duk a cikin wannan garin a rasa wanda za a yi masa kwaye wannan mana wannan yaron wani ba kowa ba bai cikin manyan gari sai wannan duk a cikin garin nan aka wani za a yi ko sai shi nan haka nan sun rena shi suna gaba shi kamata ba akwai manyan gari wanda ya kamata an za a sako a ba amma wannan ina alaka balhum fi shakkin min dhikri su duka wani mutanen suna cikin kokon turishin yarda da wannan gargadi ko na qur'ani ce ballan ma yuzuqu azab suna wannan magana azaba ce bata zo ba ina ta zo gamsu da sun imani bisan zaba azaba ne ya su am indam
أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب am indahum khaza'inu rahmat rabbik ko su su wannan magana suke zabi san ka su suna ga ba kai ba ya kamata a aiko ga wanda ya kamata a aiko to shin wai su suka mallaki taskar rahamar ubangiji mana su suke tasarrufi da ni'imar Allah rahama ta Allah su ba wannan hana wannan su suke raba ta rahamar Allah al-aziz al-wahhab Allah mabwayi mana mai abin da yaso al-wahhab mai kyauta abin na Allah rama Allah kyauta Allah a hannun su take jawabi la kina Allah rama shi a hannun su take kuma shi ba wanda yake so ba ku ba shi ne kira mita ku ce karin ga wani kamata ba ku za ku ba Allah zabi Allah ce am lahum أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب
am lahum mulku samawati wal ardi kuma bainahuma ko ku suna mutanen wai su suke da mulkin samai da kasai da abin da ke tsakanin sama da ƙasa na halittu wai mulkin su ne ba falirattaku fil asbab in har suna da wata dama su suke tasarrufi yadda Allah ke tasarrufi idan da abin sama ila ila da ko Allah ke kula da komai daga sama kasa Allah ke kula da komai in har abin su suke mulki to su hau sama su yi tasirifin su alhaƙi bana su ɗauko su ba wanda suke so su hana wanda suke so mana su amshi abin a hannun sama inda hannun da ke ba ta ba ta dama in hadda sun mallaka su yi su ɗauko na su ba wasu ba wani na kan zaka kenan Allah da mai ce mun shike kula da al'amura daga sama zuwa ƙasa shike tasirifin komai Allah to su inda suna mijina irin na Allah su ma su hau ba dama ya Allah ci gaba جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب na'am Allah ce jundun ma hunalik mahzum min al-ahzab wa'annan jama'a kurin yanda yake sauran kungiyoyi na kahure da aka yi tai to su ma suna layi irin wa'ancan kungiyoyi ko jama'a ta kahure wanda yake mahzum wanda a lokacin tsaurin kansu suka ba Allah suka manzannin Allah yadda Allah ya karya su to su ma waɗannan haka Allah zai karya su yadda ya karya waɗancan rundunoni idan ka su dame ka kyale su Allah ce gaba كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد
wasa mu jaka وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب kun إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب na'am kazzabat qablahum qaumun nuh wa 'ad wa fir'aun dhul awtad dhul awtad yanzu an baka labarin cewa wannan jama'a ta Muhammad mana ko da shar sauransu yanda Allah ya wa sauran kahure ya karya su bayan tsaurin kai su ma wannan haka Allah ya karya su sai ake baka labarin wasu daga ciki Allah ce ka baka labarin ce kazzabat qablahum kayan su ko da shawa ai akwai al'umma kafin su suwaye ƙaunar nuhin wa'adun wata au an yi ‘yan tsaurin kai na annabin Allah farkon manzana saman ƙasa Nuhu alaihi salam wanda shugaban ‘yan wa'azi shekara dubu ba hamsin ta wa'azi ɗari tara da hamsin ya wa'azi duk na sanar baje suka shekara da ɗari kana ji da ta aikiya ɗari tara da hamsin yana ta wa'azi kura to wa'annan mutane sun yi sun yi kuma suna ga abin kamar su yi na cikurin kai inda annabi Allah shekara nawa wanda mai mutu wanda zo shi kada kamar abin kamar ko bai ma hankali kuran haka bai ma da ko ma ku ci ni kuran kullun kana kaza kaza azaba azaba ina take in wani yadda dai a yau kuma Allah ke ma duniya ta lala ya kan ba komi na ai shigantaka na ai wannan na ai wannan shigantaka iri iri a duniya a yi a kasashen kawuran a yi a cikin musulman ya kama shuru wani tsamanin kamar ma abin ana wasu ma zai kurin bismillah kama so yi ne ake da kurin wallahi su ma da kaiwa haka aka musu kurin saboda namu kada da mu bashi da su kai dari kai dari yana wasu su akwai wanda dari uku dari bakwai dari dubu ana ta wa'azi kamar ba a yi amma lokacin da azaba ta zo shi kenan an kare kuma wannan kashe ne kakka da Allah iya alƙiyama ta lala a Allah iya ta lala amma bai mutuwa kahin ka kawo ne ka ji hankalinka amma wasu kahin kai haka suka rayu aka misalin gane mutanen nuhu haka adawa Allah ba adawa a duniya tarihi ne har ƙarshe Allah ba su ƙarfin jiki da girman jiki da dukiya da komi komi da gona da dukiya ta kudi da dabbobi da abin da Allah ke bada ya basu shi wata ran ana ga abu da zani a damashi wacce daga mutane sun karkata duniya kurin noma kiwo a gyara gona kai dabbobi ci gaba ekonomi tattalin arziki kurin kowa shi ne ya kira wata ran aka taru yake cewa ina so in tanatar da ku kuna labarin da adawa da samudawa tun daga adana zuwa amman wuri ne mai nisan gaske ba abin da yake take dukiya kurin dabbobi da kayan morewa da kwami ya ce yau akwai wanda zai kamun gadon ma na adawa da dirani guda ina yake babu ce wallah wannan duniya za ta tsari kan ta ɗauke ku ta sa kuma manta da abin ce gaban ku hucewa ta ce karewa za ta yi kadda kuna sakaci ta lala ta kamar ce da abin da ke gaban ka mun sai ta duk mai hankali duk mai hankali wallahi iya tana abu duk an kaware ka koma kai daya ka kare duk an kare harkoki kasuwa aiki an je an dawo an kare hayaniyar ta hira ta hada an kare an shi gida ka zamana ka ba kanka da tsari daga ina kake wai me ka zo nan duniya me ka zo yi me ka zo duniya kuma an ka tsare na zaka ya gaba kanka da sani ka yi imani ne da babu kai da baban kama bishi kakan kakan kama babu shi sai ga kunan ku ne kuke harkoki ku kai ku dawo ku yi kaza ku bada ku ana ku ne da babu kai yanda da babu kai wata aka da babu kai tuma da babu kai ka zo kuma aka zaka wuce sai ka lissafi yanzu in na wuce ina zan wannan shi ne lissafi mai hankali kaga tunanin haka kaka manta ya ce ne ga sunan mutanen nuhu da adawa da fir'auna zul'autar wayannan yan uwa sun mallaki duniya sun yi mulki lalle fir'auna ana cewa fir'auna ma na ma abucin sarakuna lalle yakan mallaki irin wurin da ke mutane azaba yan tawaye wanda kibi za a yi turke na kaɗai mai dabba a ɗari mai mutum a ɗargamin azaba eh a ɗari mai ɗargamin azaba ya yi haka fir'auna wannan kuma ni mafi da mutane sun haka nan yin wannan abu ne na ke mutum bayan da ya kalbe shi ko ina bai da madan motsi a yadda aka damar shi duk suna kazir autar ma'ana waɗanda suka mulki ya zamana inda turki ya zamana a kama ƙasa haka waɗanda sun san mulki zamanan ne domin fir'auna ku sani kowa sani daga tarihin fir'auna fir'auna bai da ɗan adawa bai da asambile balle dubtoci ya kai wani abu su ce da sai da ba ko da labe su sa hannu abin da ya gada kama da ya fi gaggariya abin da ya gada ma zai yi ba mu mai gaggama duk yan ashe duk yan namu ne duk yan namu ne gabadan yan namu ne kuran da mu wuce kuran ba nawa a cikin ta amma ya tsari Allah ya gama da shi sakin da mun ba ba sakin da ya gabata ba da fara far'auna wanda duk abin da ya gashi far'auna ya zo ƙarshe duk a shekartakar da ya yi amma a shekar abincin an da tuba ku amma tuba da bata ne amfani ya zo ƙarshe duk ya kare shi daga sakal amma sai da ya imani da abin bauta da mutum Isra'il abu mamijin Musa da Haruna sai da ya yarda shi ne ilaha lokacin da manat malaka bin bin manat lokacin tuba ya wuce Allah ya al'ana kada a saita yanzu zaka tuba zaka zaka tuba ba da ka saba ajali ya zo ita kuma ajali ya zo ba ka tuba kare karshe dai anan wannan labarin Jibril ya tabbata laka Jibril ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ka gani lokacin da nake ɗaukar laka ina turawa a bakin fir'auna gudun kai kalmar shahada Allah mai rahama ina tura ƙasa bakin don ka Allah ka Allah mai rahama ne gudun haka ce ka kware kenan ya shiga saka ta kai a ta jibril sai wata zuwa da Musa ma zai ya Musa ka zai ce Allah ka halakar fir'auna ka rike su ce su su ce kasu imani Allah haka musa ce shi ma kada ya ji haushi fir'auna ya imani ma ba dole fada da ya imani musa bai bukata Allah halakar da su sai su ce sai sauri har su mutu haka su shari jibril haka ne ya fir'auna ai sai fir'auna haka ya mutu kenan da take ce kada ta lalata rube ka yace bayan mutanen nu adawa samudawa yace wa samud da samudawa mutanen sadi wanda su ma dai suna nan yau garin tsiya nan a cikin saudiya hanyar tabu mun da ya bi hanyar jidda zuwa zuwa madina zai ga an sa hijir an yi flag tana yamma musu arewa yanzu har gari iya nan yadda kasan gari ne da gidaje da beni da ɗaki da rijiya da kwan kayan aiki kamar kai magana wani mutuwa kamar magana ba kowa an kare dutse suke gyara suke shiga dutse da suke shiga a gyara a zamana kuma gida ne da audo da komini gida amma ya labari da kamar yan shekarun karan ma ya ce samudawa sun zo ga ƙwamuru mutanen lut a kan dai maganar liwadi suka harin suna ta liwadi a duniya liwadi ba wa aka haɓar aika ɗan wa fushin ake lalaci a adam kun su kula da cikin ana nisa biya ana saya duk shekar saka mutane duk shekar saka suwa su musu ma dubo na mata a su maza ne suke neman maza kaga yanzu abin ya ci dimka yanzu mata ma suke neman mata daga baya duniya ta sama sanin mace babu shi a can da lokacin mutanen lut kunin namiji ke neman namiji kaga mu zamu namu a yanzu ya kai mata ma suna yi Allah ya ce wa ashabul aika na ashabul aika an ce mutanen shu'aib ne mutanen kurmi al'aika wuri kuma ce kurmi a wasu kurin wani wuri ne an ce madaidaitin suka yi siffa su ashabul aika mutanen shu'aib ne a takaice su ma dai sun yi karshe da na ce ulaika ulaika ashabu duwannan ne ƙungiyoyi ne na kahurai kayan kuwa kai su kuma manyan kuma sanannu manya-manya in kullum inda kaddaba rusul kowanne wannan mutanen nukin adawan ne samu fir'auna ne samu dawan ne duka suna nan labarin su iya nan kowanne menene yayi illa kaddaba kowanne kaddaba rusula ya karyatar da manzanni alhali annabawa kowanne nuhu shi ne annabi zanen shi fir'auna musa shi samudawa sali lut mutanen mutanen shi da annabi ne daban haka aika shi abu ne amma kace kowanne ya kayyatar da manzanni wanda shari'a hukuncin Allah duk wanda ya kayyata manzon Allah daya in ka ce sauran ma duk kariya ce gaba daya kayyata da annabi Allah daya manzon Allah da kace kariya ce sauran ma kace kariya ce hukunci duk kace kariya ce gaba da annabi Abu Durrani dole kace kariya kace kariya daya to sauran ma hukuncin ka kace kariya ce duk wayannan al'ummomi sun gabata sun kaita da manzan Allah ta fa haka iqab kuma azaba ta ukuba ta ta tabbata kansu ma duk wannan labari ne ba kun alqur'ani da ba iya nan yau za a kai ka a gwada maka gidajen samudawa gidajen adawa a gwada ma a haram na fir'auna yau gidajen iya nan walanin fir'auna cewa duk ci gaban duniya a yau inda aka ci gaba an yarda masu ilimi sun yarda ci gaban teknoloji tasu wanda ya san abin da haram na aljebur na abin suka yi na ci gaban ilimin gini har yau bincike ake ya suka wannan gini har yau duk ci gaban duniya ana da ya har yanzu ba a maimaita irin shi har yanzu bincike ake wata teknoloji ce wata hikima ce ake wannan ginin birgi ne birgi da gaggawa na jinsatin wannan a ciki akwai birgi ne mai tan akwai mai tan birgi ne guda a mulmule kuma su zuba kuma da sai zuwa an kadi ba ya ce zuwa to zuwa ba su kana da masu ilimin yanzu a ga dalili da wata na'ura aka dauki ta uku aka ɗauki tan biyu kuma ɗaya kuma a jan sai zuwa har ƙarshe har tambaya ake wala har yanzu ilimi jibbitika ake wata teknoloji ce wata hikima aka har yanzu abin babu su har yanzu nema ake wala babu ya san ya suka yi ilimi ne nasu daban allah ba su Allah ce wa ma yanzu ha'ula wa ma yanzuru ha'ula illa sayhatan wahida ma laha min fawaq
Allah ce wa ma yanzuru haula illa sai hakan wahida su waɗannan na yanzu me suke jira za su yi imani illa kurin suna jiran tsawa guda wannan ba kiyama ba ta yi a busa kaho me suke jira kuma tsawon da in ta zo ba bata lokaci ba zo a dawo an kare kurin ba shi me ya saura me suke jira na abu cewa ke da wannan mutane haka ba abin da ya saura duk abin hudi- an hudi bayanin ya isa kurin jiran me ya hada wani busa guda ta malaka Isra- ta malaka israfil shi ba shi da suka jira ba malaman ba kiyama ba shi kuma wancan abin da malaka israfil tini kahon an yi shi malaka iya nan kuma ce ba nan da ke ta kahon tini a bakin shi ba zai ma ta misala ka ta sahabbai wa kaifu an um musabul kalmu ta kan bikarni annabi ce ta ina annabi ta ina zan samu nutsuwa alhali mai kawon makahon a bakin shi shi mai kawon musawa tuni kawon a nabi ce tuni kawon a bakin shi ya sa a baki iya neman uzuri busa kun ya busa ko ya mutu ya ce to ina maganin tsuwa ka cikin kushi a kunan kunan kashen take kamar ce da abin da ke gaban ka kawon da na a bakin shi jiran umarni yake kun ba wanda aka gaya wa ko annabi ko manzo balle malam ba wanda aka gaya wa wata ranar zai busa yayi alama kaza ya alama a san wani gari baya garin ku ba ko bi da radio ran ta kashi mene ma gari kaza da radio alama ma ya kaza da bakai kenan haka za ta zo na lakta la ta tuku illa bakata kiyama sai za ta zo kwaram duk alama da alama da kai kaza gani amma alama za ta zo kwaram kuma wannan gaci ana kalewa kan wuce suke yi ana mutuwa ne ana yakin duniya ko ana rage duniya ne za a mutu hankali haba dan uwa ka san me kiyama ba ba ruwan kiyama da yakin duniya a mutum a mutum lokaci gaba da buza gaba da buza gona kuma za ka ce za a yi da cikin ana cikin shagari ya ce annabi ana shagari ya ce annabi wani a kasuwa ya auna zabi wannan mai take nawa wani ya ce ya zuba ruwa a rijiyar zuba na kumishi ana tsakar shagari haka annabi ce ana tsakar shagari kwaram kudin shi ke na kare an wuce ba dama kuma gyara haka annabi ta ka za a yi ta kada ce wai ka shirya yan ce gari kaza lokaci ya yi ka shirya haba dan uwa ba wani dama shiri ya ce kenan wannan tsawa kaɗai suke jira wa ƙalu rabbana وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب
wa ƙalu rabbana ajjil lana qitana qabla yawm hisab suna cewa wai duk iskili ne cewa abin ba gaskiya bane har da suke rabbana ajjil lana qitana Allah a gaugauta mana rabban mu ha akwai azaba kan kiyamar a kawo mu wa hada suke Allahumma in kana hada huwa al-haqq min indik afta jatir sama'i a cikin azabin alinku ta hada suke ya Allah in kana hadahu haka min daga an wannan qur'ani kuna da mun har gaskiya ne fa amdal alaina sai daga mun sana ko a tsaka da Allah an gaskiya ne wannan annabi ko qur'ani gaskiya ne a mana ruwan sakwaran wuta daga sama eh a mana ruwan duwatsu daga sama ko dai a kawo ta azaba da gaugawa mu gani in gaskiya ne a ka azaba yanzu ma ba za ce da kaza kaza sai kiyama a ka ta yanzu ma wadda wa fata ba ne wanda yake wai kamar duk da fata mutane ke bakariya ce ba gaskiya ba ba fata ya ka azaba mu shi kuma Allah ya mata lokaci ba ruwan shi da magana ku Allah iya nan iya jiran kowa ya mata ba ruwan Allah dan ka magana ka ta lokaci ne ba saka ce kenan rabbana ajil na kasan kabin Allah ka gaggautar da rabka ba mana rabba mana azaba da ka ce da hanta da mana azaba muka wuce an muka wuce akwai azaba kaza kullum rabba da azaba azaba muka muka yi imani akwai azaba kaza azaba kaza a kawo ta tunka kiyama haka suka ce Allah ce اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه
haka rashin isibir alama ya kudu wannan kenan duk abin suke faɗa kanka kawo kaza ki Allah Allah ne ai kaza ai kaza Allah ce kai hakuri sabir alama ya kudu kai hakurin duk abin da suke faɗi kyale yanzu wadhkur abdana daud zal aib innahu awwab ka ambata mutananka labarin bawon annabin Allah daud zal'ayin mai ƙarfi na ce ƙarfi duk da masu ƙarfin mulki ma ƙarfi ce na annabi cikin ibada Allah ba shi ƙarfi na ibada annabi ya ce abadul bashar dawud wanda ya kowa a ɗan adam a mutum wanda Allah ce annabi dawud shi ne kowa yawan ibada su mazana ke cewa an asalla ce tashi ta ta kowa an azumin ne na shi yare na kowa haka wuri ya ce domin ya cike cewa dawud ta ta dawud mai soyuwar sallah a wurin allah sallah annabi dawud haka wa hafu sai ilan layi ya mu dawud haka azumin da allah ya yi a wajen allah dawud ya kowa da annabi yake cewa annabi dawud ya ce na musu sallai wai kuma sulusahu yana kwanci ya barci rabin dare in ya bata rabin dare kuma ya ce wa ƙunmu sulusahu zai kyamun dare ta sulusun dare kuma ya namu sulusu kuma ya kwanta barci ya barci ɗaya cikin shida na dare ɗan wani bane abin da suke mana idan ka ɗauki dare awa goma sha biyu a daga aka ce ya yi barcin rabin dare awa nau kenan awa shida ya kiyamun lelin sulusun dare wani sulusun dare ya kiyamun lelin sulusun dare awa hudu hudu awa hudu ko a sha biyu kuma ya sake furicin sulusun bai sulusun dare awa biyu an ka dauki shidda kaka biyu gama awa na nawa ne na barci takwas na ibada hudu a ilimin adam an kai an kawo an dawo na ya kamata barcin na awa na kamata kai a cikin ban zakatarar awa takwas wannan fuskar ya da wani a takwas ana bukata a binkatarar ka yi wasu awa shi ne barci lahiri ne kaɗan ne da ke zaga shi a gada ma haka yi haka yi a nan cikin dare ya barcin rabin dare awa shidda ya yi kyamun dare na surusun dare awa hudu kuma ya barcin surusun dare awa biyu a dare ne ya rage nan awa hudu ne ibada ka gwani na karantar da kai cewa kai mutum kake ba mala'ika ba ya ce kullum da gwangana ibada ba barci haka hauka ce a yi ma barci ba haka zai ba kai a ce mamalin ya hauka ce a kai allah bai hana annabi ya ce ka ba kowa haƙƙin shi ka ba ubangijin haƙƙin shi ka ba iyalan haƙƙin su ita ka ba galgijin haƙƙin shi haka tsara addini ke ba bane ba ka ba kowa na shi annabi ce ka ba kowa na shi kaga ya yi kowanne kuma cewa in garin Allah ya waye kuma azumi yau azumi gobe sha kuma ce gashi kuma lafi da talaka kuma gamna bakan gaba bai da baya eh a raya dare a yi azumi kuma a yi jihadi annabi ce babu a cikin adam ba mai yawan ibada shi kamar shi wajen ake ruwa ka ganin akwai yanki uzuri ga masu cewa ne kasa harkoki wadata ko mulki to dai gada aiki ɗan mulki ne dai dawo a duniya ga shaidan shi ba wanda irin nasu daular suleiman ko abu kamar nasu ɗan mulki ne haka ɗan duke ce ba kamar gidansu amma kuma ya kowa ibadan allah idan kaka ce ma allah ne allah hakokin su kamar yawan shi ta da ba samu dama na yi ba sai ta to a ga annabi dawud annabi dawuda duk Allah ba shi da mulkin amma kuma an ce shi ba wabba ba ya ibada ba a ba shi ne kowa dan wajen Allah ba dan adam ba kai da Allah ya baka wadata ba dan gidan kowa ba baka ce ba ka ce baka makara ka kauta kai bacin ka a wannan ga dama ba dan gidan kowa ba ba zan kai ibada da Allah ba bale Allah ya baka wadata ko mulki mun Allah ba ka ba ka dan gidan zaman kanka kake ka kai kamata ka zama a gaba Allah ya baka dama ya baka lokaci ba mai damunka don malaman zai kai a cikin barci ba ka suke ba cikin barci wani tashi ba ba mai damunka kinan goni allah ba wadata shi allah ba damar bautar allah ba ku uzuri ka ce kai baka samu dama ba a kashi ɗan yau dare ka kenan dama ce Allah ba dan adam ya baka wadata ta komi to sai annabi Dawud Allah ce shine zal'aid sai kuma innahu awwab bawa ne mai komawa zuwa ga Allah yan wa akwai ina ga ina kusa akwai malam Hassan sai mana abin kan nara ce akwai wani bako wanda ya san dai akwai Shu'aib Ibrahim suka ce akarami na Najeriya masu kallon TikTok ko abun basu gade ina ya kusa to yazo kenan zan ba shi tahiri da rihewa Allah ran aka bashi dan ba ko ne kenan bashi dama zo da dindin ba ba kallon an sosai insha Allah wala shabi bara akarin Allah ran aka bashi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah fadal bismillah minti da goma sha biyu ne sauran ai ba zai kai ba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وبارك وأكرم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله to alhamdulillah wannan kujerar ta yi min girma ba ta ba ce karambanin su malam hassan ne suka gaya wa malam alhamdulillah Allah ya mana albarka gaba daya wannan fuskoki da na gani na ji daɗi kwarai-kwarai yadda sunna take ta tumbatsa a wannan gari muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ƙarfafa ku ya kuma ƙara ƙarfafa mu a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yan uwa ku yi ma Allah godiya Allah ya azurta ku da malami ko ko in ce malamai a wannan gari wanda suke tada mu suke tada ku inda kuka gaza ana wato wannan majalisi ne zai iya cewa ko kuma asibiti ne na imani akwai wani masallaci a kaduna akar makallahu a lokacin muna matasa za mu ce to yau juma'a ku zo mu je mu karo imani to gaskiyar magana ba abin da za mu yi ma Allah sai dai godiya kuma ku gode wa Allah subhanahu wataala da ya azurta ku da su mala Allah su kara wa malan lafiya Allah ubangiji ya tsare su bayan su da gaban su Allah ubangiji ya amfanar da ku abin da su malan suke faɗa ba abin da zan ce malan ya riga ni ya gama komai sai dai kawai a wannan gabar akwai abubuwa da malan ya tako wanda duk wanda ya san fuskata ya san da dai ni na fi bangaren abin da ya shafi itatuwa ne yawwa malamai suna karatu mu kuma abin da Allah ya sanar da mu harkan abin da ya shafi ilimin magani dan ne muka fi karfi mu muke ganin abin da muke gani kuma mu muke jin abin da muke ci a duk mai kallon kafafen yada sadarwa ya san inda muka tsinci kanmu musamman mu mutanen Najeriya akan kalmar nan ta ilaha Allah ɗaya shi ake bauta ba ba a neman taimakon kowa sai Allah to aka wato wannan shi yake nuna ba mutane cewa lallai akwai aiki a gabanmu inda aka ɗauki ba daɗi akan wannan kalmar iyaka na abu wa iyaka na sai wannan kalmar ta da ta da hazo a Najeriya wannan shi yake nuna cewa tabbas muna da aiki kuma sai mun ƙara wato dagewa wajen tabbatar da wannan imani da wannan tauhidi a cikin zukatanmu a yan uwa gaba ta biyu da zan magana a kai shine abin da ya shafi magana da malam yayi ta cewa su kafirai ba a wato togaciya koko ba ma wani jakin jari cewa sun yadda Allah shi kadai ne amma babban matsalar shine wannan zai rike wannan shine abin da zan roƙa in zan tafiya zan rike wannan shine in zan aurar shi zan wannan zan to wannan shine matsalar al'ummar mu a yanzu wanda gashi din muna sallah iyayen mu suna yi kakannin mu suna yi amma wallahi malam wani ya kira ka ka ji bayanin da zai maka sai kaga kamar a lokacin jahiliyyar ma shi dan kawai saboda wato imanin mutane malar sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ɗan uwa abinda nake so magana a gabar shine abin da ya shafi iyali an san duk mai magani zai ji maganganu wajen mata ba adadi mace za ta zo maka da safar hannu da liƙari da safa wadda duk inda ake neman ahalin sunna kana ganin ta sai dai ka ce masha Allah barakallah amma Allah ba da tana zuwa za ka ji ta fara cewa to akar makallahu wato ni dai gidan nan na rasa gane kanshi kuma mai gidan nan shi ma Allah ba na gane mishi ita kanta abokin zamana ba gane mace take ba ni sai in ji wani kaikayi kaikai sai in ji wani kadangare a saman daki sai in ji kaza malam ya za a yi ni a yi min kaza a yi min kaza sun ji a karami shi maganin basar da zanyi yake bayan ba wannan bangaren da ke mutu wannan shi yake nuna maka cewa tabbas sai kun tashi tsaye ba a zo gaban malam a ji karatu a ji darasi ba a ɗabbaka wannan karatu ta ya za a ɗabbaka shi shi ne wannan ciwo da amana da allah subhanahu wata'ala ya baka to ba kai ma malami ne a cikin gidanka har idan ba za ka bar iyalinka su zo su karatu gaban malamai ba to tabbas duk karatun da kaji yanzu zamanin da muka yi abubuwan da ma da ya gaya mana akalla kalmomi goma akalla mu ji tsoron allah mu je mu gaya wa iyalanmu kalma biyu zuwa uku a cikin goma kuma ka sa ikilasi a cikin zuciyarka dan allah kake kuma allah zai taimake ka kuma za su ji shi kuma za su yi amfani da shi muna fatan allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yin haka daga ƙarshe akwai kalmar da malaya faɗa duk maganganun malam da ke ƙarari ruba malami ba ne a da yake cewa ya kamata duk ɗan adam ya san waye shi ma'ana waye kai akwai wata zan iya cewa ɗabi'a afuwan malam wanda take a cikin duniya da afirka amma sai in ga kamar najeriya da nijar sun fi ɗabbaka wannan shi ne na zaman daba ake cewa ko zaman menene fada madalla Allah ya muku albarka ina ganin duk ba yan fada ai ko eh zaka ji an ce fada har kira na ake lokacin da naje mai ina daki akar magana akar magana ba za ka fito fada ba ce fada kuma to wato harshen nan yan uwa harshen nan da muke gani wallahi su yayi shi mu kiyaye harshen nan namu za ka ga mutum karatun nan da aka zo zube wuce awa ɗaya ba ko minti arba'in amma za a yi zaman fada na wajen awa biyu ko uku so ya kamata a rage mutum ya rage makansa kalmar da zan rufe da ita ta malar da yake magana ka san ko kai waye shi ne hasibu an kusa ku kamla an tu hasibu waznu a'malikum kamla an tu usad wato kai kanka in ka koma gida kamar yadda ma da ya faɗa ka zauna ka shiru wai a yau ɗin nan tun daga rana ta fito har ta faɗi mai nayi ne kai da kanka za ka yi makanka hisabi to in fa Allah ya taimake ka kana makanka wannan hisabin to in Allah ya da za ka rage za ka rage za mu rage Allah subhanahu wataala ya sa mu rage Allah ubangiji muke roƙo mana albarka abubuwan da malamai suke gaya mana Allah ya amfana da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
salama da shahara jazakallahu khairan yan uwa wata yar isa khalifa alhuntuwa kan da ya magana mata ta ce mala ina jin karan kaza ina jin su sun zafo ba ɗaya farko-farkon abin suna cikin agaji zama yana cikin agaji sai matan shi ta ce ni hawa mai gida in zana makaranta ina je dai cikin yana sai yanci ana saba ana mutu ana ana mutsari a sama ko ana mutsari a sama ana biyu ana mutsari a sama nake a zo a yi rukuya a yi rukuya gobe ce wala yau mana yi aka hakuta sarki cewa kuma rukun suna ne sun yan gidansu ba ta ƙida sai ta gidan boka tun da kun gasa ɗaya zala ƙarshe dai allah hiro da iya bayanin da ce a a wannan unguwa ta ku an yi ba wani bane iya suke wani mana burbur bane ba burbur da iya kawa burbur da ce a a mata ce wallahi ka bi da gobe ku ta yi tare in ta ke tare tsara kada gani allah ya zala kuma ce kun burbur a ji a yi mai burbur wallahi ashe kun furfura da ke mun da hanyar da ke hanyar ce wajen suka hanyar sallah kun furfura da yawa a shi kun shi ke mun da kuya wuuu yayi kun da duk jam kai kai kai da ya tafi kasuwa sai ka kuma saman da kuya suna kada burburu a ta masa ayi tarku ya ayi tarku ya an ce an kasa mu kuma kuya yin zala a yi ayi da bokayi ta kasa warkiya kun ta rikice shi kun furfura ne kun an wala da ke mu lalun a karantar da mata da su ne suka yi kowar wuni kuma su aka yaudara duk bokaye mutunta sai tutan mata wallahi Allah shaida mu gaba daya shaida mu gaba daya Allah saka mana alkhairi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته